أولياء ربوني أن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون إنما السبيل iyaka inda kamun laifi yake alallabi na ga waɗannan yarsa da nuna ka suke neman sa izini ke ta cikin rashin zuwa yaƙi wa ma'azin ya kuma ga su mawadata ne rabu sun yarda da an yakunu su kasance ma'ala kawalibi tare da masu zama gida wadda ma Allah Ubangiji ya yi yunki ala kulubin bisa zuciyoyinsu fahim la ya alamu na shi yasa ba su da sani ta kaddama misalu irin wannan ya gabata.
Ya atadiruna ilaikumu iza raja'atumu ilaihim قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من خبيركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم كنا كوما واجدا زوا غريكو زازو ينكن هنزبي زوا غريكو cikin rashin zuwa yaki ne ya kullum ka ce masu la ta ajazu ba ma sai kun zo yankan hanzari ba lan numina lakum ba mu yadda da ku ba kada na ba'an Allah dan Allah ya ba mu labari min akabarikum daga halayenku wa sayarallahu amalakum kuma Allah sai ya nuna wa mutane halayenku wa rasuluhu da manzansa thumma turaduna sana a mai da ku bil basi tayawa ila alimil ghaib zuwa ga masanin fake wa shahadati da bayyane ayillahi shine Allah fa yana tekum ya ba ku labari da ma kuntum da abinda kuka kasance ta maluna kuke aikatawa fa yajazi ku sai saka muku alai akan sa سيعرفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وما وهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون بالله لكم زعما su dinga rin sai maku in za su dinga ran sai maku da Allah idan kalabtu in kun juya ai rajatu ka koma ilaihim zuwa gare su min tabuka daga tabuka wa'annan cewa su wai ma'azuruna masu hanzari ne ke ta halitta cikin rashin zuwa yaki sun yi haka ne lati uridu anu dan ku kyale su da tarkin ma'atabati da barin zargi fari ruwa ni ku kyale su innahum rijisun dan su kazanta ne da kwamci ba ɗin dan ɓacin cikin cikin nasu wa ma wa hu jahannama wutar jahannama ita ce mako masu jaza'an dan sakamako da ma kanu da abin da zai kasance ya kashi na suke aikatawa.
يهلبون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضي عن القوم الفاسقين يهلبون لكم ذا فكرة سيمكم لترضوا عن دنك يدرسوا to fa in tarzo anu ko da kun yarda da su to fa inda Allah shi da ubangiji la yarda an al qawmin fasiqin bayyata ga mutanen zai ki fasikai ne ayanu mun baya yarda da su wala yan fa'uri da ku ashe ko in Allah bai yarda da su ba yarda ku ba su da amfani ma su kudin layi tare da kushin Allah ala arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru Allah ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasuli wallahu alimun hakim ala arabu kauyawa ay ahlul bade mutanen kauye ashaddu kufran sai kowa tsananin kafirci wani fakan da munafinci min ahalil mudini a kan mutanen birane lije fahim dan wautarsu waje lazi dabayin da kaucin halinsu ɗabi'unsu wabodin da nisansu an sama ile qur'ani da jin qur'ani wajidar kuma su ne mafi cancanta Allah ya alamu hududa wato a same su ba san iyakokin ubangiji ba ba san iyakokin ma anzalallahu abinda Allah ya saukar ba ala rasuli bisa manzansa min al ahkami na hukunce hukunce washarai'i da shari'o'i wallahu ubangiji alimu masani ne da halki da halittarsa hakimin mai hikima ne fi suni cikin aikinsa da him ga halittarsa ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوح wallahu sami'un alim wa min al-a'raj akwai daga mutanen ƙauye man yattakhidhu ma yunfiqu wanda yake rikan abin da yake cewa fi sabilillah cikin daukar addinin Allah magarama kaman dole ne ai wai kaman ba ai karamar da kaman baki ne ai ka ganci dan in ka ci baki dole ka biya shi ko to haka suke ganin abin da suke cewa ke suke yi ba dan Allah suke yi ba wa kusranan tabewa ne la'anahu dan sisa ne da yake la yarju ba sa ran sa ran sawabahu samun ladansa balbari yumtiku yana ciyar da shi ne haufan dan tsoro wa'un banu asadin su ne banu asadi waka tafanu daga tafana wa ya tarabbasu bikum suna sauraron maku a dawa'ira musibo ai dawa'ir zamani musibin zamani an tankali ba alaikum ta juro gare ku bai ta kallasu kuma ga sai su tsira su huta alaihim to sai ubangiji alaihim da'iratu sau in ma bala'in zai zo kansu zai fada ma ai musibu na mummuna masu kewayewa na musibu man mummuna na a kansu zai fada to as-sau'i as-su'i bil banni ko kuma wal fati as-sau'i ko as-su dai ne ai yadurul azabu azaba zai dagaya wal halaku da halaka alaihim akan su la alaikum ba akan ku ba wallahi ubangiji samiyon mai ji ne la qawali la qawali ibadi ga zantukan bayinsa alimun masani ne ga af'alihim da ayyukansu ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم إن سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم to kawai da kaji mun taba kauyawa to ba duka suka zama ɗaya ba wa min al akwai daga kauyawan da yake man yumin billahi yana yin imani da Allah wal yawmil akhir da rana ta kai sai ta ce kiyama ka juhaina ta kamar juhaina wa muzainata da muzaina duka bilu ne wa yakatul kuma yana rukun mayin su abin da yake cewa fi sabilillah cikin ɗaukaka addinin Allah qurbatun ibadu ne da za su kusanta shi ga ubangiji ai sukan rubuta da za su kusantar da shi inda Allah zuwa ga Allah wa wasilatan kuma wasila ne ila salawatin rasuli zuwa ga ajoin manzo lahu a gare shi ala na'am innaha lallai abinda suka ce nan din nan qurbatul lallai ibada ce mai kusantarwa ga Allah bi sukunin ra'i qurbatu wa sukun bi ra'i qurbatu wa sukuna qurbatu to lahum indahu wato kusantawa ne gare su inda wajen Ubangiji da ya dukkanuhum Allah lallai ko Ubangiji zai shigar da su fi rahmati cikin rahmarsa ai jannati ya aljannarsa inna Allah Ubangiji gafuru mai yawan gafara ne li ahli ta'ati ga mazuwabin sa rahimun mai jinkai ne bihim da su والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم السابقون ما سرقه al'awwaluna na farko min al-muhajirin na masu hijira zuwa Madina wal ansari da wanda suka fara karban manzo sallallahu alaihi wasallam wa musune man shahida badaran wanda ya je badar aujami alfa aujami usabati ko kuma dukkan sahabbai walladina tabauhum da waɗanda suka bi su ila yawmil qiyamati zuwa ranar kiyama bi insanin da kyautatawa fil amali cikin aiki to masu waɗannan sifofi radiyallahu anhum Allah ya yarda da su bi ba'atihi da biyadda suke masa waradu anhu su ma sun yarda da ubangiji bi sawabihi da ladar da ya ba su wa adalam jannatin sannan ya tanadar masa aljannatai da jiri ta ta al'anharu wadda koramu ke gudana karkashinta wa fi kira'ata wata kira'a bi ziyadati min wato kamar yan uwata da ke cikin qur'ani min tata min tata to amma nan kadai aka samu tata a cikin alqur'ani khalidina masu dawama ne fiha a cikin aljannatan na abadan har abada zalika samun yadda ubangiji da shiga aljannatai alfawzu rabo kenan al'azimu mai girma Allah ya bamu
وممن حولكم من الأراج منافقون ومن أهل المدينة maradu alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وممن حولكم akwai kuma a na ku ya ahlal madinati ya ku mutanen madina min al-a'rab na kauyawa munafiqun munafikai ne ka aslama kama aslamu wa shija'a da shija'u wa gifarin da gifaru duk waɗannan munafikai ne makauta madina ne wa min ahlil madinati amma cikin garin madinatin akwai munafikuna munafikai aidan kuma maradu wanda sun kutsa ala nifaki akan munafinci sun kware latu sun shige fi cikin sa wa samaru sun shude la ta'lamu baka san su ba kitabun wannan zance ne min yanzu ga Nabi sallallahu alaihi wasallam na hanu na alamu mu muka san su sanu azibuhum za mu masa azaba marratayn sau biyu bil fadihati ga kunyata a nan duniya kowa ya san su awul katil ko ko kashewa ta duniya a nan duniya wa azabil kabr sannan ga azabar kabari in sun shige su na gaba sun mai rajuna sannan a mai da su til akhirati alakhira ila azabin azim zuwa ga wani azaba mai girma ko wannan rufi mai wuta Allah ya kiyaye وآخرون أترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وقوم آخرون ودسكوا متانا اعترفوا سوزو توبر في ذنوبهم ذنوبانسو من التخلف نفس زواياكي khalatu to su sun sun taku da amalan salihan aiki mai kyau wa huwa jihadun shine yakin su kabla zalika kafin yakin tabuka aw itirafun ko ko shine hurucin su da zunubin da zunuban su aw gairu zalika ko kuma wani haka wa akhara sun taku da shi da wani aikin sayyi'a mara kyau wa huwa tahallufun shine rashin zuwan su yakin tabuka asallahu ubangiji haka dai asallahu ubangiji ya kusa an ya tuba alam ya karbi tubar su inna allah ubangiji ghafurun mai yawan gafara ne rahimun mai jinkai ne nazalat wannan aya ta sauka fi abi lubabata a cikin wani sahabi da ake kira abu lubaba wa jama'atin da waɗansu jama'a aw ko an fusam da suka san sun yi laifi to suka ji ayar da ke sauka na zargin wanda ba ziyaki ba sai suka je kofar masallaci suka ɗaura kawunan su ga tsawarin masjidi ginshiƙan masallaci lamma balagahum ma nazala yayin da abin da ya sauka ya kai gare su fil mutakhallifina cikin masu kin zuwa yaki wa halafu suka rantse la yahulluhum ba mai kwance su illa nabi um ba annabi sallallahu alaihi wasallam fa allahum to kuma annabi sai ya kwance su lamma nazalat yayin da ayat da ta sauka ita ce khudumina mawalin sadaka خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم خذ كذلك صدقة صدقة من أموالهم دجدوك يسوع tutahhiruhum da zaka tsarkake su da ita wato zakihum ka kara tsarkake su da ha da ita min da nobiyam daga zunubansu ba kaza annabi ko ya karbi sulusu amwalin sulusun dukiya kowane daga cikin su wata sadaka bai yayi sadaka da ita sannan wa salla alaihim kai masu addu'a inna salawatuka adoyinka sakanun natsuwa ne ai rahmatul rahama ne lahum gare su wakila ka ce tsamani na natsuwa ne duka buli taubatin saboda karbar tuban su wallahu ubangiji sami'un mai ji ne alimun masani ne ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله تواب رحيم ألم يعلموا بس سني بأن الله أبنجي هو يقبل التوبة شيكي كربا توبا عن عباده كبائنسا ويأخذ كبينا كربا الصدقات صدقوتي وأن الله أبنجي هو التواب شيني كربا توبا ala ibadi ga bayansa duka boli taubatin saboda karɓar tubarsu arrahimu mai jinkai bihim da su alayhistifahamu tambaya nan lita kariri wato don tabbatawa ne ai sun san ba mai karɓar tuba in ba Allah ba wani kasu bihi amma nufi abin nufi da shi ta hayyizum kwaɗaitar da su ila taubata zuwa ga tuba wasu da da sadaka وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقل لهم سيمسوا أولى الناس كوكو كتاب متاني باكي i'malu ku ci gaba da aikata ma shi sun abin da kuke so fa sayar Allah amalakum Allah nan gaba zai nuna ma mutane aikin da kuke yi wa rasuluhu da manzansa wal mu'minuna da mu'minai wa saturatuna kuma sannan za a mai da ku bil ba'si da tashi ila alimul gaibi zuwa ga masanin gaibi wa shahadati da bayyane ay lahi shine Allah bayyana biyo kuma ya ba ku labari bi ma kuntum da abin da kuka kasance ta amalu na kuke aikatawa ayyu jazikum ya saka muku bihi da shi wa akharuna murjauna li amri llahi imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim wa akharuna wadansu kuma min al mutakhallifin na marasa zuwa yaki din nan murjauna abin jinkirta ma karbar tuba ne ai mu'akharuna abin jinkirta ma ne an tawbata karbar tuba la'amrin laye saboda lamarin Ubangiji fihim cikin su bima ya shawo da abin da ya so. In ma yi azibin ko dai masa azaba da an yi mita shi ne karbi ran su bila taubatin ba tare da yin tuba ba, wa in ma ya tuba alayhim ko kuma ya karbi tubar su. Wallahu Ubangiji alimun masani ne bi halki da halittarsa, hakimin mai hikima ne fi sunihi cikin aikin sabim da halittarsa, wa umu salasatu. su ne na mutum uku al'adu na masu zuwa ba'adu daga baya wato su ne mararatu ibn rabi'i da ka'abu dan maliki da hilal ibn umayya to ta hallafu su sun ki zuwa yaki ne kasalan dan kiwuya wa mailan da karkata ilar da ake zuwa ga san hutawa la nifakan ba munafinci bane amma walam ya atadiru inda babban layin yake sai ba su zo sun kawo hanzari ba ilan nabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to tunda ba su da shi kagairihim kamar wani su shi ya sa fawa kafa amrum lamarin su ya tsaya hamsin na lailatan dare hamsin suna killace ma'ana ba a magana da su ba a ma'amala da su ko shi zuwa suka rikace salamu alaikum ba mai kallon su dan an hana wa hajarahum an-nas mutane suka kaurace masa ta nazala tawbatu har sai da tuba su ta karba tuba su ta sauka ba'adu daga baya والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن هارب الله ورسوله من قبل ولا يعرفن إن ردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون ومنهم أقوى daga munafukai allazi na taka zo wani suka rike wani masjidan wani masallaci wa hum itna ashara min al munafiqin sune mutum goma daga munafiqai ko mutum goma sha biyu daga munafiqai sai rike masallaci ne biraran dan cutarwa ai madaratu ahli masjid quba dan a cutan ma mazo raya masallacin quba wa kufran kuma dan kafirci la nam dan su banahu sun gina wannan masallaci ne da amri adi amir rahibi al hanzali wato da umarnin abu amir rahibi alhanzali li yakuna maqalan dan ya zama madakata malaba lahu gare shi ya kadumu fihi man yaji min indihi duk wanda ya taso ya baro masallacin quba to sai zo sai zo na masallacin ya salla dan munafunci wa kana zahaba to shi abu amir ya kasance ya tafi liyati bi junudin min kaisara ya je rom dan ya je samo taimakon sojoji na na yaki likitalin nabi dan a zo a yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma yi haka ne wata firikan dan raba kai bainal mu'mini tsakanin mu'mine allazina yusalluna wanda suke yin sallah bi quba'a a masallacin quba bi salati ba'dihim saboda sallar sashin su fi masjidin cikin masallacin su wa irsadan da kuma dakacewa liman ha madakata liman haraba Allah ga wanda yawa Allah tawaye wa rasulahu da mandansa min qablu ay qabla bina'i kafin gina masallacin wa huwa mai yin wannan aiki Abu Amir shine Abu Amir al-mazkur abun ambata wala halifunna to za su rantsuwa in ai da an tambaye me yasa kuka wannan masallaci dan ku raba kawunan musulmi ma ararna bi bina'i ai wallahi ba mu nufin gina wannan masallaci ba illal fa'alatul hasana husna sai aiki ta kwarai min arziki shine tausasa bin miskini da wannan da talakawa filmadar a cikin cikin ruwan sama wal harri da kuma zafi wa tawsi'ata kuma ai wa tawsi'ati kuma dan mun mun nufin yalwata masallatai ne yadda musulmai ko ina sa ji su sallah alal wato alal muslimina akan musulmai wallahu ubangiji ya shahadi ya tabbata innahum sulakaduna matsariyata ne fi zalika cikin haka wa kanu sun kasance salon nabi sun tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam an yi salliya fi yaje yin sallah a cikin sa fa nazal sai aya sai aya ta sauka لا تقم فيه أبدا لمسجد نسس على التقوين الأول يوم يوم الحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين لا تقم فيه أبدا فوق كذا كذا كذا كذا لا تكون مثلا أبدا هر أبدا fara sala daga ƙarshe sai annabi ya tura jama'atan jama'a hada musu aka je aka rushe masallacin wa harraku aka kone shi wa ja'alu makanahu aka sanya bagira masallacin nan ya zama kunasatan bola tulqatin aljiyaf da wanda za a rika jefa musu suka a ciki da an ja musu sai a je a tara shi can gajin da masallacin ya koma lamar jidon ostisa kaga masallacin da aka tsora harkashin ginin sa ala takawa bisa tsoro na Allah min awwal yawmin tun farkon zuwan ka ya Madina ai wada'a aka dora ginin sai ma halalta bidarin hijratu ranar da ka sauka gidan hijira ita ce Madina to wa huwa masjidu Quba masallacin Quba shi aka fara ginawa zuwan Annabi Madina kama fil Buhari kama yaje zuwa cikin Buhari wanda yaje raka'a biyu a cikin sa kamar da Annabi duk wanda yaje raka'a hudu cikin sa ladar raka'o'in nan kamar ladar umra yana nan a madina Allah ya wanda bai je ba Allah ba shi ikon zuwa ya je ya gari barka annabi kama fil buhari kama yadda ya zo a cikin buhari a haƙo minhu to shi ya fi cancanta akan wancan mugun masallacin da an ta koma kai sallafi cikinsa shi wannan masallaci da muke magana masallacin ku ba fihi rijalun akwai waɗansu mazaje kuma al'ansaru su ne mutanen madina yuhibbuna suna son an yi tsaharu su tsarkaku ko da yaushe wallahi shi ko ubangiji yuhibbul mutahhina dama irin wanda yake nema kenan yana son masu tsarki ayyusibun yana ba su lada rawa ibn khuzaimata dan khuzaima ya ruwaito fi sahihi a cikin littafin sana hadisi an uwaima rabni sa'idata daga dan daga umaira umairu dan sa'ida annahu cewa shi sallallahu alaihi wasallam atahum ya zo mutanen masallacin quba fi masjid quba a masallacin quba fa qala sai ce inna allaha ta'ala ubangiji madaukaki kada ahsana alaikum sana'a ya kyautata yabo a gare ku fi tsawuri cikin tsarki fi kistaci masjidikun a cikin kistan masallacinku kama haza tsawur wani irin tsarki ne kuke yi wannan allazi ta tsaharuna wanda kuke tsarkakowa kuke yin tsarki yi da shi har Allah ya yabe ku kalu suka ce wallahi ya rasulullahi mu yi da Allah ya manzan Allah Allah ma na alamu shi mu dai ba mu san muna yin wani ruwa illa annahu sai dai cewa ce kana lana jiranun muna da makautaka muna da makauta nuna da yahudi na yahudu wa kanu sun kasance yugassilun suna wawwanke adbarahum bayayyakin su min alqaid in sun yi bayan gari wanda sanna sai muka wanke kama gasalu kamar yadda suke wankewa wata hadisin a kuma wani hadisin da yake rawahu bazzaru bazzaru ya ruwaito fa qalu suka ce a'a nutbi'u hijarata muna bilma'i muna biyar da ruwa ne duwatsu ne da dutse idan mun yi bayan gari sai mu sa dutse mu wanke sannan sai mu kawo ruwa sai mu wanke muna biyan ma dutse ne bilma'i da ruwa faƙalar sai allah ya ce eh kuwa za ka fi wannan ne ba alaikum mutu ku ci gaba da yin shi yasa idan ba ka yi bayan gari ka samu kana ka karce kun ba kana ka samu dutsen da bai cuta ma ba karce don kuma wuri na zamani ne kana da toilet paper sai ka ɗauka ka goge sannan ka wanke ka kawo ruwa ka wanke za ka samu lada mai yawa ga Allah.
أفمن استس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير لما نسقط بنيانه على شفا جرف النار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين amma fa afa manistu ta bunyanu yanzu masallacin da aka fare har aka harsashin sa ala ta kawai min Allah bisa tsoron ubangiji wa raja'i ridwanin minu da nemi da da kaunar yadda na ubangiji khairun shin shi yafi an man ustuta ko ko wanda aka dora ginin sa tun farko bunyanu aka dora harsashin ginin sa ala shafa jurfin ko da aka dora shi ko da aka dora ginin shi to an dora shi ne akan gefen rami harin kuma shi ramin mai ruguzawa ai mushrifin mai kusa da alar sukudu ya fada ban hara bihi da mutum ko ya je ya yi sallah da cikinsa sai ramin nan ya ruguza da shi ai sakata sai ya fada ma bali tare da mai ginin nasa wato tare mai anan tare da mai yin sallah a cikinsa kenan fi nari jahannama cikin ramin wutar jahannama to duk masallacin da aka fare shi dan arba kawunan bayan Allah to shi yan tun daga wancan har zuwa yanzu yana da wannan matsayi yana da wannan matsayi ya gurguza da shi fi nari jahannama a cikin wutar jahannama shin khairun shin shi yafi ai sallah gare shi ko wannan wallahu ubangiji da nam ai al-awwalu na farko to wannan tamfilin wato kama ta ne lilbina ga gini ala datti takawa wanda aka yi shi ba dan Allah ba bima ya ulu ilai da abin da yake komawa zuwa gare shi to wal istifhamu tambaya nan lit taqriri ba wai ana tambaya ku bane ana tabbata muku cewa masallacin da aka yi shi dan Allah ya fi masallacin da aka gina shi dan riya ai al awwalu na farko khairun shi yadi wa huwa misalu masjid quba shine misalin masallacin quba والثاني نبي مثال مسجد الفراري شيني مثال مسلاتين نن تسوى والله أبنجدي لا يهدي بايا شديد القوم متاني الظالمين الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم لا يزال بنيانهم جنن su ba zai gushe ba allazi banau wanda suka gina ba zai gushe ba yana zama ribatan kokan toti kulodin cikin zuciyoyin su illa har sai da har sai an kai ga an tuka tsa a yayyanke kulubun zuciyoyin su da an ya mutu shine su mutu wallahu ubangiji alimun masani ne da halki da halittarsa hakimin mai hikima ne fi suni cikin aikin sabihim da halittarsa.
Inna Allah ashtare min al-mu'mini na anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannata yuqatiluna fi sabilillahi فيقتلون ويقتلون وعدا علي حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفي بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وبنجي ياي تلكين رايك متاني ياي تلكين رايك مؤمني وأموالهم دوكيوينسو دوكيوينسو ai da an yabu duluha shi ne su rika ba da ita fi ɗacin lafi ɗaci cikin jin Allah to wannan shi ne cinikin kan jihadi kamar yaƙi da an na lahumul jannata kuɗin biyan su ita ce aljanna yuqatiluna yaƙi fi sabilillahi suna yaƙi cikin ɗaukaka addinin Allah fa yaqtiluna su kashe wa yuqtaluna a kashe su wani yayi jumlatun ita jumlatun jumlatun ita ita jimlatu isti'nafi ba isti'nafi bayanin lisra'i wato wannan jimla ce ta fara wadda ke fararra shine wadda take ta bayanin wannan tilki da ubangiji ya kulla da mu'mini wa fi qira'ata wata qira'a bi taqdim al mabni lil maf'uli wato da gabatar da mabni akan na maf'uli ai fayuqtalu fayaqtuluna fayuqtaluna wa yuqtaluna kaga to a kashe su su kuma su kashe to aka ce a to ya an kashe su su kuma za su kashe wani mararai na kashe wani a'a ya faya katulu ba'dhum sashin faya katulu ba'dhum sai a kashe sashin su wa yuqatilul baqi saura kuma su ci gaba da yaki su kashe wadansu wa'adan wannan alkawali ne Allah ya alkawali alaihi akan wannan ciniki hakan ya tabbatar da shi tabbatarwa shine mazdarani mansubani bi fi'lihima al-mahdusi haqqu wa haqqahu wa'ada wa'adahu wa'adan wa haqqahu haqqan sai taura ta haka yake a cikin taura wal injili da injila wal qur'ani da qur'ani wa man awfa bi ahadihi waye ai ba wani mutum guda da yafi cikawa da alƙawalin sa min Allah akan ubangiji ai la da babu wani da awfa minhu wanda yake Allah cikin alƙawali astabshiru da haka ku muminai albishirinku fihi iltifatin a cikin wannan ibara akwai waigawa an gaiba ta gabarin gaiba ku yi tini ku yi albishir bi bai'ikum da wannan tini da cinikin nan naku allazi bai'atu wanda kuka kulla ciniki bihi da shi da ubangijinku wa zalika albai'u shine wannan ciniki huwa alfawzu shine samun rabo al'azim mai girma almunilu mai ba da gayatul matsulubi iyakar abun nema التائبون العاجزون الحامدون السائحون الراجعون الساجدون الراكعون الساجدون اللامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين التائبون ما تتوبا رفع فأما رفع على المدى كان يبوت بتقدير مبتدا وتدكد وني مبتدا من الشرك shine masu tuba daga kafirci wani faki da munafunci al'adiduna masu bauta ayi almukhlisuna masu tsarkakewa masu tsarkakewa al'ibadatu bauta lillahi ga Allah alhamiduna masu yabo lahu ga Allah ala kulli halin ta kowane hali in daɗi ya samu alhamdulillah in kishiyarsa ya samu alhamdulillah asaihuna masu yin azumi arraki'una masu ruku'u asajiduna masu sujada ayil musalluna sune masu sallah al'amiruna bil ma'rufi masu umarni da abu mai kyau wannahuna da masu hani anil munkar ga banki wal hafizuna masu kiyayewa li hududillahi ga iyakokin ubangiji li hakami aika hukunta hukunta hukunta hukuntansa bil amali biha da yin aiki da ita wa bashiril mu'minina ko wa bashiril mu'minina to kai ma waɗannan mu'minai masu waɗannan sifofi bushara bil jannati da aljanna wa nazala aya da zamu karanta nan ta sauka fi sigifarihi sallallahu alaihi wasallam cikin neman gafaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ammi ga baffansa abi talibin abu talib wal sigifari da kuma bi dan gafaran ba'd sahabati sakin sahabbai la abawai ga iyayensa al mushrikain mushrikai
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان للنبي بي كما تبقى النبي والذين آمنوا لو أن سكي إيماني an yi sagafin su rika neman gafara lil mushriki na ga mushrikai walau kanu ko da mushrikan nan sun zama uli qurba yan uwan zumunta ne men ba da ma ta bayyana lahum bayan ya bayyana gare su annabi cewa mushrikai waɗannan mushrikan ashabul jahimi yan wuta ne da an yi matu shine suka mutu alal kubra kan kafirci وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
Doko da kuka ji Ibrahim ya nemi gafara ga ubansa, to ba shi ga hujja. wa ma kana istighfaru ibrahim da abihi istighfar da dalla bil gafaran annabi ibrahim ga babansa bai zamo ba illa an mau'idatin sai wani alkawali ne da ya da illa sai da an mau'idatin sai wata alkawali ne wa adaha iyahu da ya ma babansa alkawalin zai fi dan masa gafara bi kauli da fadarsa da astaghfiru laka rabbi wato zan neman ma gafara ubangijina shi ma yayi haka ne raja a dan kauna an yi musulma ya musulunta ma ta bayyana yayin da kawai ya bayyana da huga annabi Ibrahima annahu baban nan nashi aduwwul lillahi makin Allah ne bi mauti saboda mutuwar sa alal kuzra kan kafirci tabarra aminu sai kubuta daga barin sa sai ya kyale shi wata ragal istighfar ya daina bidan neman gafara lahu gare shi inna Ibrahima Ibrahimu la'awahun mai yawan komawa ne ga Allah ai kasiru tabarru'i mai yawan kaskantar da kai ne wato a'i da yawan addu'a halimun mai yawan hakuri ne ai saburin ma'abutan hakuri ne alal aza akan cuta wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idha hadihum hatta yubayyana lahum ma yattaqun إن الله بكل شيء عليم وما كان الله ليضل قوما ubangiji ba zai batar da waɗansu mutane ba ba da idza hadahum bayan ya shiryar da su lil islam zuwa ga musulunci hatta yubayyana lahum hatta yubayyana lahum sai ya bayyana masu ma yake kuna abin da za su tsorace da shi min al'amali abin da za su tsoron ubangiji da shi min al'amali na aiki fala yake kuma yadan sun kijin tsoron to shi kenan fa ya sahi kul idlal sai su cancanci fatanwa kaje da Allah yake inna Allah ubangiji alimun masani ne bi kulli sai inda kowane abu wa minhu yana daga sanin ubangiji mustahiqul idlal matancancin fatanwa wani hidayati da matancancin shiryawa إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير إن الله وبنجي له ملك السماوات شيكي لملك السماء والأرض دكسي يحيي شيكي راياوا ويميت شيكي كسيوا وما لكم أيها الناس كو متاني باكدا min waliyin wani majibincin lamarinku wala nasirin koko mai taimako min duni layi ba Allah ba ai yamna hukun da zai tare ku an bararhi daga cutarsa.
Laƙad taba Allahu alan nabi iwal muhajiri na walan tsarin lazina taba huhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada tazigu qulubu fariqin minhum summa taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim Laƙar taballahu Allah ya ci gaba da karɓar tuba ala nabi ga annabi sallallahu Alaihi wasallam wal muhajirin da muhajirai wal ansari da mutanen Madina allazi na jama'u wanda suka bi shi fi sa'atul usrati a lokacin tsanani ai wakata lokacinta wa hiya halum ita ce halin su fi gazwati tabuka a cikin yakin tabuka kanar rajulani wahala da aka sha mutum biyu zai kasance ya kasance mayani za su raba tamratan dabino ita ce abincinsu wal asharatu mutum goma kuma ya ta'aqqabu na suna jamayayya ga alba'ira raƙumi mutum alwahi da guda ɗaya wato mutum goma za su bi raƙumi in wannan hau ya ɗan huta ya sauka wannan ya hau ya huta haka aka yi haka kai ta buka wasu harru sannan zafi ya tsananta a tashar bulfarasa har mutum zai yanke raƙumi ya feɗe shi tukan nan ta tumbin na ita zai ɗan sanyin nan ita zai kama yana tsotsawa don yi maganin ke shi. Min ba da maka da ta zibu kulubu farikin minhum bayan wato zuciyoyin waɗansu yanki daga cikin musahabai ta kusa da ta karkata an ittiba'i ga bin annabi sallallahu alaihi wasallam ila takalluf zuwa ga kin zuwa yaki limahun fi saboda abin da suke cikin sa mina shiddati na tsadani sun mata ba alaihim sannan sai Allah ya karɓi tubar su bis tabati da tabbata innahu ubangiji ra'ufun mai matukar jin kai ne rahimun mai tausayi ne bihim da su wa ala salasati alladhina khulifu حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا inna allaha huwa at-tawwabur rahim wata ba Allah ya karbi tuba ala salafatin lalina kullubu a kan mutum uku nan da aka jinkirta karɓar tubarsu. Ai, an taubati daga tuba alaihim a gare su, dikari na su saboda gwamuwar cewa hatta ira raqat alaihim al-ard ba za ka karbi tubar su ba har sai kasa ce masu kunci bima rahubat duk da duk da yalwata ai ma rahada tare da yalwata ai sa'ati ha yalwata dai bala yajidu sai zan ba su bala yajidu ne sai zan ba su samun makanan wani wuri ya dama in nuna da za su naso ilai zuwa gare shi wa raqat alaihim anfusuhum kawunan su ma tai kunci a gare su ai zuciyoyinsu ta yi kunci da ligami saboda bakin ciki wani wahashati da kewa dan an hana wani magana ko matansu an ce kasi magana da su haka suka zauna waɗannan kwanuka hamsin ɗin nan bi ta akhiri taubatin saboda jinkirin tubarsu fala ya sa'u ha sururun babu wani farin ciki da zai zo ya roci zuciyarsu wala usun ko ɗaya bakewa wazannu sun sakankance an ai ana wuta sha nan la malja ba mafaka min Allah daga Allah illa ilai illa ka ruwa zuwa gare shi shi ya kore ka kuma ka ruga gare shi ka ka fake sun mata ba alaihim sannan ya karbi tubar su ai waffaqahum yayi masu muwafiqa littawbati da karbar tuba yayi masu haka ne li ya tubu dan su dawama masu tuba inna la ubangiji huwa tawwab shine karban tuba ne arrahimu mai jinkai يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا يا كون فيك إيماني لله اتقوا الله كدوما كان طوران الله بترك معاصيه يبدن ساقه ساقنسا وكونوا كسانتي مع الصادقين cikin masu gaskiya ku kasance tare da masu gaskiya fil imani cikin imani wal uhud da fil imani fil imani cikin imani wal uhud da cika alƙawla da an talzimu sirka shine kulizin su gaskiya a koda yaushe ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأراض أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم زمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يقعون موضعا يجيز الكفار ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ما كان لأهل المدينة بي كما تلك متانا مدينة با ومن حولهم لو أنك كيوية متانا لو أنك جيفا متانا مدينة من الأعراب نكوياوا أن أن يتخلفوا سكزوا في جنكري الرسول الله قبل من ذا الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا إن ياتي سو سكزوا wala ya ragabu an amfusim da amfusim annabci kasi kamar ran annabi saboda kare wato rayukansu da an yi sunuwa su ne su kiyaye ta amma rabiyahu nafsa amma rabiyahu li nafsi ga abinda annabi ya yarda da shi ga kansa min shada'idi na fada matsanance tsanance to wa huwa nahayun wannan hani ne bi lafzil khabar da yazo da lafazin labari kakku kuskure ku yi kyama ku fiɗe kakku kuskure ku shagaltu daga barin kare lafiya annabi akan kare lafiyar ku zalika ai annahayu hani an takallufi ga barin ga rashin zuwa yaki da annabi saboda su la yusibuhum zama'un ba wani kishi da zai same su wala nasabun ko wata wahala wala makabasatin ko yunwa fi sabilillah cikin ɗaukaka addinin Allah wala ya za'una mauɗam ba za su yi wani tattaki ba tattaki ya gizul kufara da zai bakanta ma kafirai rai wala ya na nuna min aduwin na lillahi nailam ba za su samu wani kisa ba ga wani makiyin Allah au asaran ko riban cewa au naban ko washewa ko yashewa illa kutiba lahum sai an rubuta masu amalin salihun aiki mai kyau bihi da wannan abu da suka yi liyujazau dan a saka masa alayya a kansa inna la ubangiji la yudhi'u baya tozarta ajral muhsinin ladan masu kyautatawa ai ajarahum ladarsu bal bari yusibum yana ba su lada ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون wala yunfiquna ba za su ciyar ba fihi cikin ɗaukaka addinin Allah ta fakatan ciyarwa sagiratan karama walau tamratan ko da ƙwayar dabino ce wala kabiratun wala babba wala yakdauna wadiyan ba za su yanke wani kwari ba bi sayr da tafiya illa kutiba lahum zalika sai an rubuta masa haka li yajziyahum Allah dan Allah ya saka masu da ahsana kyawawan ma kanu abinda zai kasance ya amalu na suke aikatawa ai da za a huta kamakonsa walamma wubbihu yayin da aka zarge su ala takalluka kan rashin zuwa yaki wa arsalan nabi wani lokaci ko sai annabi ya tura sariyatan wata sariya na faru jami'an baki da yace suka fita wannan zalla sai aya ta sauka wa ma kana lamu'minuna liyambiru kaffa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم To يحذرون ba su gane cewa wai ba gundarin yakin ake nufi su tafi ba. A in dai annabi ya fita to zama ba shi ga kowaye. Kowa ya fita in annabi ya fita. In kuma annabi yana gida to ba ce kowa ya fita ba. A a samu wani sashi su je su fita dan dama ai annabin shine abun dubawa. Ai mutane ba su ne kasuwa ba. To a inda annabi yake nan kasuwa take. To annabi ya bauri ina magana cin kasuwa kuma. to shi ne to shi sai ya zama su gane ba sai suka ɗauki kamar gundarin yakin ake nufi to annabi na tura wata sariya kawai safe kaka suka yi ta aka ba annabi shi kaɗai a madina to shi ne Allah ya ce ma wa ma kana almu'minu da bai kamanta mu bai kamanta mu mu'minai ba da yanfiru su fita ila na gazo zuwa yaki kafatan baki ɗaya laula me ya hana na fara min kulle firkatin daga kowace kabila a samu wani sashi sun fita minhum daga cikin su ai shine bai fata a samu dan su jama'a sun fita daga kowace kabila wa makasal baku na saura kuma su zauna ne ya tafakkahu dan su nemi sani ai almaki suna masu zama na dan su nemi sani gon annabi ke dini cikin addini sai wani yumbiru dan kuma su gargadi kaumawan mutanensu da suka je yaki idan raja'u in sun dawo kaga an fita to in wahayi ya sauka to wa za a faɗa mawa ka gani to amma in aka bar waɗansu sashi in wahayi ya sauka ga abin da Allah ya ce a yi ko ga abin da Allah ya ce a bari a bari to suna dawa aya kaza ta sauka hukunci kaza ya sauka kunji kunji kunji abin da ake nufi kenan Ira rajawo idan sun komo ilaihim zuwa gare su min gazo daga yaƙi bisa alimim da koyar da su ma ta'allamuhu abinda suka koye shi min alhakami na hukunce hukunce wajen annabi in sun yi haka la'allahu hakikan su ya hazaru na to za su tsoron iqaban lahi azabar Allah bim tisali amri saboda bin umarnin ubangiji wa nahyi da haninsa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace to fa hadhihi to wannan hukunci da wannan aya ta sauka da shi mahsusatun abin kebancewa bisa raya ga sariyoyi ya kokin da annabi bai je shi ake yakin da annabi bai je ba shi ake cewa sariya wallati qablaha hani ko da wata wallati qablaha aya da ta gabace ta ko bin nahi da hani an takallufi gabanin kin zuwa yaki to wahidun an takallufi wahidin ga rashin zuwan yakin wani mutum daya fi ma idza kharaja annabi to wannan hani yana a inda annabi ne ya fita da kanshi to in ya fita to ba a ba mu kowa dama zama ba sai illa ruwa ta gita alhamdulillah سكر آتى صلاة الفاتح